jiya mun yi man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya Allah ma bayna aydihim wa ma khalfahum wala yahiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a nan mun ka tsaya ko wa qawluhu fada ta shi tabaraka wa ta'ala da yace wa sai a kursiyuhu samawati wal arda kujera tai Allah yana da kujera to kujera tai wasi'a ta yalwaci a samawati wal arsamai da ƙasai mi amma ana ta yalwace su ta fi su girma da za ka ɗauki a samawati wal arka jiwa bisa kujerar nan to za ka ji abin da an misalin su wasi'a mi amma ana wasi'a daga wus'un ne yalwa abu bi ma'ana shamula ta kunshe su kujera ta ta kunshi sammai da ƙasai ya'ani yana nuna anna kursiyahu kujera ta muhidun wadda ta kewaye ne bisa ma wata wala da samai da kasai wa aka baru minha kuma ta fi girma daga samai da kasai la'annahu laula annahu aka domin ba da kujerar bata yi samai da kasai girma ba ma wasa aha da bata yalwace su ba don haka ma'anar kujera ce ta yalwace samai da kasai ma'ana ta fi girma bisa ga samai da kasai wal kursiyu kursiyu qalibna abbasin radiyallahu anhu da abbas ya ce innahu mawdi'u qadamai llahi ta'ala wurin kafafan Allah shine kursi inda Allah ke aji kafafansa nan ne kursi to ka gani qadamai llahi kafafu biyu ashe Allah yana da kafafu kuma har biyu hmm? to wannan asar na dan abbas wahitar da shi yace sahihun asar ne ingantacce akhrajahu abdullahi bin ahmad fi sunnah abdullahi ɗan ɗan imamu ahmad bin hanbal cikin littafi ne kitabu sunna shi ya fitar da wannan asar wa ibn khuzaima da imamu ibn khuzaima fi tauhid cikin littafin sa at-tauhid wa abu sheikh da wani malami abu sheikh fil azma cikin littafi ne al-azma wa dara qutni da dara qutni fi sifati ba cikin sunan ta dara qutni cikin littafi ne wanda ya game da siffofin Allah wal khatibul bagadadi fi tarihi bagadad wal harwi fil arba'ina hadith imam al-harwi ya yi arba'una hadis irin na imam nawawi ya kawo wannan athar wasu hahul albani imam albani ya inganta wannan athar na dan abbas fi muktasar al'uluwi lil aliyyar gafar jalaluddin sayudi ya rubuta littafi ya sami al'uluwi lil aliyyar gafar al'uluwi ɗaukaka lil aliyyi ga maɗaukaki al-gafar mai yawan gafara wane ne aliyyar gafar Allah to tabbatar da ɗaukaka ga Allah ya kawo hujjojin da ke nuna Allah na sama to shine albani cikin hujjojin da ya kawo akwai waɗanda ba su inganta ba shine albani ya zo ya yi aiki gare shi ya fitar da waɗanda ba su inganta ba ya tabbatar da waɗanda inganta da daluluwa sai ya sami al'ulu lil ali'in yaya wancan shi jalaluddin sayudi eh yaya sayudi ya samu na yasa sunan littafin da farko albani shi ya samai al'ululil aliyul gaffar akwai sunan da sayudi ya samai to da albani ya mai aiki sai ya mai sai akai haka yake haka yake shi ba sayudi ba imamu imamu zahabi ba sayudi ba imamu zahabi shi ya rubuta yasa game da daukakuwar Allah ce istiwa'i ya rubuta ya kawo hujjoji to sai albani ya zo ya aiki ya fitar da waɗanda ba su inganta ba sai ya sami muktasar al'uluwe lil aliyyar gafar to cikin wannan littafi nashi ya ya tabbatar da wannan asar na ɗan abbas cewa abinda a kujera wurin da allah ke arzika hahu na biyu shine kujerat muna tare kaga ya nuna kenan allah na da kafafu kuma biyu to wallaisa huwal arshu ita kujerar ba ita ce al'arshi akwai malaman da na ce da al'arshi da kursiyu duk abu guda ne to su ne ibn taymiya ce ko alama kursiyu ba ita ce al'arshin ba bal al'arshi akbar min al-kursi al'arshi tafi girma daga kujera wa qad da anan nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya gangaro daga annabi annabi ya ce annas samawati sab'a sammai bakwai wal ardina sab'a da ƙasai bakwai bin nisbati lil kursi in an ka dangana su da kursiyin ubangiji ka halkatin kamar zobe ne ulkiyar fi falatin wanda an ka jiha cikin daji hadisin da nika yawan kawo muku sammai bakwai da ƙasai bakwai in an ka kwatanta su da kursiyin ubangiji kamar zobe ne ulkiyar fi falatin min al'ar wanda an ka jiha cikin ƙasa ta daji ka samu daji mai faɗi irin dajin rugu ko dajin gundumi ko dajin sambisa to sai ka cire zobe ga hannun ka jewa to filin da zobin nan ya tare ga dajin nan shi an misalin filin da sammai bakwai da ƙasai bakwai za su tarewa ‘yan an ana su bisa ga kursiyin ubangiji muna tare wa anna fadal al'arshi shi kuma fifikon al'arshi alal kursiyi akan kursiyi ka fadalil falati kamar fifikon daji ala hadhihi halqa akan wannan zoben ita ko kursiyu da za a azata bisa ga al'arshi haka na shi ma kamar ka cire zobe ka jiwa cikin da hilin da ya tare shi a filin da kursiyu za ta jiwa ga al'arshi don haka kimanta girman al'arshi tana da girma ko to kimanta girman wanda ya halitta ta Allah ya kawo wannan ne don ya nuna girmansa girman talakai ishara ce ga girman wanda ya halicce su to yace hadha yadullu wannan hadisi kuma yace akhrajahu ibn hibban fi sahihihi wa abu shaykh fil azma wannan athar imam wannan hadisin ibn hibban ya fi sai cikin sahih ibn hibban da abu shaykh fil azma hmm? hadha yadullu wannan na nuni ala azmi hadhihi al makhluqati akan girman waɗannan halittun kadiba ko girman saban mu gare mu to duk san mai bakwai ɗin ka tara su da ƙasai bakwai ka tara su in ka aza su bisa kursiyu haka suke kamar ka jefa duci ka jefa zobe cikin daji ita kuma kursiyu in ka aza ta bisa ga al'arshi haka ne kamar ka jefa zobe cikin daji to wannan na nuni akan girman waɗannan halittun wa azmil makhluqu wa azmul makhluqu girman abinda anka halitta ya dulle yana nuni ala azmil khaliq akan girman shi wanda ya halitta in ya za abin da an ka halitta yana da girma to wanda ya halitta ya min babu aula muna tare qauluhu fada ce wala yauduhu hifzuhuma to yanzu kun ji sammai da kasai ho madalla yanzu ko gidanka an ka ce ka kiyaye kakka yadda wani abu ya faru cikin gidan nan naka face da saninka kana iyawa tunda kila kana falo zanne wani ya shiga toilet ko ku wani yayi kaza wani yayi kaza duk baka iya sani to shi Allah dussan man ga bakwai da ƙasan ga bakwai da abinda a cikin da abinda a tsakaninsu babu abinda ka faruwa face tare da ilimi ne Allah shi a tsare da su tsarinsu kuma bai wahal da shi ba ko masallacin ga an ka ce hake yayi ɗaya ka tsaya kai ai an wahal ka kakkace ko ina to shi Allah da sammai bakwai da ƙasai bakwai da abinda a cikin da abinda a tsakaninsu duk shi a tsare da su girman Allah ya kai ko bai kai ba shi an ma'anar wala ya udu huhibzuhu ma tsare su su samman ga da ƙasan ga wala ya udu baya wahal da Allah ai la yuthqilu baya nauyayyar Allah abin yayi mai nauyi bai wa Allah nauyi ba wala ya karithuhu hakan ga bai damar da shi ba qadik tarasa shay'an ai lam yubali bihi bai damu da shi ba bai nauyaya ga Allah wala ya karithu kuma bai damar da Allah hifzu samawati wal ard tsare samai da kasai bai cikin ma abin da ke damar da Allah abu kaza ya kai min aikin ga dai wallahi ya kai min inda ya kai mini to shi tsaron su duka bai damar da shi wa hadhihi min as-sifati al-manfiya wala ya'uduhu hifdhuhuma yana daga cikin siffofi masu korewa siffofi na korewa tunda ji tsare su bai wahal da Allah kaga korewa na an kai ko wasifatu thubutiyya to shi ko ka'ida mun yi baya duk siffa mai korewa tana ishara game da siffa mai tabbatarwa da an kore abu to abin nan da an kore to an tabbatar da kishiya tai wasifatu thubutiyya siffa mai tabbatarwa allati yadullu alaiha hadha nafi wanda wannan korewa ke dalilantarwa akan ta hiya kamalul qudra shine cika qudra Allah wal ilmi da cika ilmi ne wal quwa da cika karfi ne wal rahma da kuma cikar rahama tai tunda in yana so sai ya kyale mu ai ta bankaura amma kuma shi atsari da mu wani yana son ya cuta ma sai Allah ya kare ka daga cutawa tai kaga rahama kenan wa ƙauluhu faɗa ta can gaba wala ya udu hifzuhuma wa huwa al'aliyu al'azim ba shi ne ƙarshen ayar ba kuma shi Allah shi ne maɗaukaki mai girma al'aliyu maɗaukaki ala wazni fa'il al'aliyu akan mizani na fa'il wahiyar sifatun mushabbaha siffa ce mushabbaha la'anna uluwahu ta'ala domin ɗaukakar Allah maɗaukakin sarki lazimun lizatihi mai lizimtar zatinsa ce siffa mushabbaha siffa wadda ke lizimtar abu wadda ɗarfata ainihin ba ta rabuwa da abu ita ce sifatun mushabbaha muna tare to siffanta Allah da uluwi siffa ce mushabbaha ba wani lokaci ko da gwargwadon sakan guda da Allah ka zama ba maɗaukaki ba kullum wannan ɗaukaka tana tare da shi muna tare wal farqu bayna sifatil mushabbaha bambanci tsakanin siffa mushabbaha wasmul fa'il da ismul fa'ili annasmul fa'il cewa ismul fa'il dari'un abu ne mai faruwa hadithun mai faruwa yumkinu zawalu kuma yana yiwa gushewa tai akwai sadda babu shi da baya faru sannan in future ana tsammanin kuma akwai sadda za a kai ya ƙare shi a aikin ismul fa'ili wa sifatul mushabbaha amma sifatul mushabbaha lazimatun mai lizimta abin nan ce da an ka siffanta shi la yanfaku an hal mawsuf abin da an ka siffanta ba zai rabu da ita ba ilal abadi ita ce sifatul mushabbaha wa uluwun lahi ta'ala ɗaukakar Allah yanzu ba an siffanta Allah da ɗaukaka ba an ce wa huwal aliyu maɗaukaki ne ɗaukakar Allah maɗaukaki kismani ta kasu kashi biyu uluwu zatin akwai ɗaukaka ta zati zatinsa ya ɗaukaka wa uluwu sifatin da kuma ɗaukaka ta siffofi siffofinsa kuma duka maɗaukaka ne zaman siffofi ne maɗaukaka ba siffa guda da a tare da wata nakasa shi a ɗaukakar su fa amma uluwu zati to ɗaukakar zati fa inna ma'ana wa abinda an ma'ana tai annahu fawqa kulli shay'in shi Allah yana saman komi bi zati da zatinsa laysa fawqahu shay'un ba wani abu da as-saman Allah wala hidha'ahu shay'un hakan ga ba abinda addaura da Allah daidai da shi wa amma uluwu sifati amma ɗaukaka ta siffofi fa hiya ma dalla alaihi qawlu ta'ala shine abinda fadar Allah ta dalilantar akai ne yace walillahi al-mathalul a'la al-mathalul a'la misali mafi ɗaukaka to nan ba shekaran jiya mun karanto ta cikin suratul nur ko ga tafsiri mun karanto irinta matsalul a'ala nace matsalul nan ba misali ake nufi ba a sifa ake nufi wala sifatul a'ala yana da siffofi madaukaka ya'ani anna sifatahu cewa siffofinsa kullaha uliya dukkan su madaukaka ne me azaman siffofin Allah madaukaka me amma an azaman siffofin Allah madaukaka laysa fiha naqasun ba na kasa ga wata siffa da cikin siffofin Allah bi wajhin min ta kuce fuska muna tare shi azaman siffofin madaukaka amma al'azim shi kuma al'azim huwa al-aliyyu al-azim fa hiya aidan sifatun mushabbaha ita ma siffa ce mushabbaha siffa wadda ba ta rabuwa da wanda an ka siffanta wa ma'anaha abinda an ma'anarta zul azama ma'abuci girma duk wani abu da ka sani adda girma duniya to girma ne bayan girman Allah yake Allah ya hishi girma abinda ya fi komi girma cikin halittun Allah shi ne al'arshi to Allah ya al'arshi girma don shi ya halitta shi muna tare wahiyar kuwatu shi ne ƙarfi wal kibriya'u da kibri wa ma ashbaha zalika da abinda ya kama da haka mimma huwa mawsufun daga abin da yake mimma huwa ma'arufun daga abin da yake sananne mimma dalula hadhihi kalma daga abin da wannan kalma ke dalilantarwa wa hadhihi aya wannan aya ayatul kursi yau mun kai karshen hushin bakin ta ko wannan aya ta tadammanu min asma'illahi khamsatun ta kunshi khamsatun khamsatan ta tadammanu khamsatan ta kunshi biyar min asma'illahi daga sunayen Allah akwai su ta kunshi sunayen Allah guda biyar na farko Allahu Allahu la ilaha illa huwa kaga akwai Allahu alhayyul qayyum alhayyu suna ne alqayyum suna ne ba uku ba sannan al-aliyul azim al-aliyyu suna ne al-azimu kaga waɗannan sunaye biyar ta kun sunaye biyar da cikin sunayen Allah wata tadamman kuma ta kunsa min sifatin lahi daga siffofin Allah 26 sifa ta kun siffa 26 ta kunshi sunaye biyar ta kunshi siffofin Allah guda 26 minha daga cikinsu khamsu sifatin siffofi biyar tadammana ta hadhihi al-asma da waɗancan sunaye biyar na kowane suna ai kunshe ki da sifa mun yo shi baya to yanzu ta kunshi sunaye biyar to kowane suna yana da siffar da yake dalilantarwa to kaga mun samu siffa biyar kenan ko wanda zo cikin wayancan sunaye biyar as-sadisa na shidda tunda yace 26 ne infiraduhu bil uluhiyya wannan ayat tana siffanta Allah kadaituwarsa da da da uluhiyya Allahu la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi kaga uluhiyya kenan as-sabi'a siffa ta bakwai intifa'us sanati wan nawmi fi haqqihi ko ruwa an gaje da bacci ga haƙƙinsa la ta'khuzuhu sanatun wala nawm kaga likamali hayatihi domin kammalar rayuwa ta yi wa ƙayyumatihi da kuma tsayuwa ta yi ga kula da halittunsa athamina siffa ta takwas umumu mulkihi umumin mulki na ya game komi ba bin da ya fita daga mulkin Allah amma yanzu kaga mutanen Nijar sun hita daga mulkin Tinubu mutanen Chadi babu su cikin mulkin Tinubu mutanen Togo babu ruwansu da sun hita da to surat tana nuna mana umumin mulkin ubangiji ba wani abu da ya fita daga mulkinsa liƙauli saboda faɗa ta yadda ya ce lahu ma fi samawati ma duk abin da a cikin sammai da duk abin da a cikin ƙasai lahu nashi ne ai mulkuhu mulkan wa khalqan wa abidan attasai a siffa ta tara infiradullahi azza wa jalla bil kadaito Allah da mulki duk wani mai mulki da hangani dan bulguto mai yana Allah ya daga cikin mulkinsa qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzu'ul mulka man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair innaka ala kulli don haka duk mai mulkin da ka sani duniya da cikin mulkin Allah ne an ka bulguto mai don haka mulkin gaba ɗaya kuma kowane na sai ya bama Allah abinai an yi lokacin da baka da mulkin kuma za a koma wani sanda baka da shi yau ina Buhari yayi gida yau yana da mulkin Najeriya ko daura bai iya mulki yanzu ka gani kaga an yi lokacin da ba shi mai mulki na kuma yanzu an koma lokacin da mulki ya to sabanin Allah yace infiradullahi azza wa jalla bi kadaituwa Allah da mulki wa na'khudhuhu ina mun ka riƙo wannan sifa mun riƙo ta min taqdimil khabari gabatar da khabari akan mubtada gabatar da khabari akan mubtada yana nuna hasari mun yoshe baya to ina mubtada yake ina khabari ma fi samawati wa ma fi al shine mubtada lahu shine khabari to ga al'ada mubtada aka fara kawo sannan aka kawo khabari to sai an ka fara kawo khabari an ka ce lahu ma fi samawati wa ma yana fa'idantar da hasari takaita abu al'ashara sifa ta goma wata sultani ƙarfin sarauta wa kamaluhu da kuma cikatai sarauta mai ƙarfi kuma kammalalla wadda ta ƙunshe kowa ba wanda ya hita daga ikon sarautar nan liƙaulihi domin faɗa ta da ya ce man zallazi ya shafa inda hu wa zai yi ceto gunai babu illa bi izini sai da izini ne alhadiyatu ashara siffa ta sha ɗaya ithbatul indiya tabbatar da inda man zallazi ya shafa'u inda hu wa zai yi ceto gunai wa hadha yadullu wannan na nuni ala annahu akan cewa shi laysa fi kulli makanin tunda an ka ce inda inda zarful makani ce ashe yana nuna ba ko ina yake ba masu cewa Allah na ko ina fa fihi raddu alal hululiyya don haka cikin wannan akwai raddi akan yan haluliyya masu cewa Allah na ko ina sune haluliyya ai halla fi kulli makanin Allah ya sauka kowane wuri Allah yana ko ina athamina athaminatu ashara ta goma sha siffa ta goma sha takwas athaniyatu ashara ta goma sha biyu ithbatul izini tabbatar da izini min qawlihi illa bi iznihi ashe Allah na da izini akwai wasu abubuwa ba za su haru ba sai ya ba da izini athalithatu ashara umumu ilmin lahi ta'ala gamewar ilmin Allah ba abin da ya fita daga ilmin Allah ya san komai liƙaulihi ya alau ma bayyana aidihim wa ma khalfahum Allah ya san abinda an gaba gare su wanda sun ka ta samma wa ma khalfahum da da wanda abbayan su wanda sun kayo baya yanzu in an ka dauko ma abinda kai ya bara faɗa mana abinda kai da yawan su kamance to shi Allah duk bai mance ba naka na naka a kamance to ina ga na wasu to shi Allah na kowa duk duniya da samai da kasai duk abin da kan koyo da wanda za ku yi infidu ya sani hadda ya yi iko sai Allah arrabi'atu ashara siffa ta goma sha hudu wal khamisa ashara da tasha biyar annahu subhanahu wa ta'ala la yansa bai mantawa bai mantawa ma mada da abin da ya shuɗe ya Allah ma bayna aidihim wa ma khalfahum bai manta da abin da ya shuɗe liƙaulihi wa ma khalfahum wala ya jahalu ma yastur sannan bai jahilci abin da an tafi nan gaba ba ya san shi liƙauli ma bai na aidihim abin da an kayo satin da ya wuce in an ka ce ka kawo shi yanzu ga duk kamance kamance mahi yawa to shi Allah duk bai mance ba as-sadisatu ashara na goma sha shidda kamalu azmatillah kammala girman Allah la'ajizil khalqi ina kammala girman Allah ta fito domin kasawa halittu anil ihadati bi game da kewayewa game da shi wallahi hiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a as-sabi'atu ashara siffa ta 17 ithbatul mashi'a tabbatar da mashi'a ga ubangiji liqaulihi domin fada ta da yace illa bima sha'a sai da abin da yaso ashe yana da mashi'a athaminatu ashara ta sha takwas ithbatul kursi tabbatar da kursi me kursi wa huwa mawdu'ul qadamain inda Allah ke azu kawahun sa biyu ashe yana da kawahu at-tasi'atu ashara ita yammance bai kawo ba wa huwa mawdu'ul qadamain tabbatar da wurin kafahu biyu ashe tunda Allah ya tanadi wurin da yake azu kawahu na biyu ashe yana da mi yana da kafahu biyu attasa ata ayyara siffa ta shayya tara wal 20 da ta 20 wal hadiyatu wal 20 ta 21 sha tara 20 21 ithbatul azama tabbatar da girma wal quwwa da ƙarfi wal qudura da kuma qudura li qawli domin fada tai wasai a kursiyuhus samawati wal arda la'anna azmatul makhluqi domin girman girma abin da an ka halitta ta dullu yana nuni ala azmatul khaliq akan girman wanda ya halitta athaminatu wa thalithatu war rabi'atu wal 20 siffa ta 23 22 da 23 da 24 kamalu ilmihi kammala ilmi nai wa rahmati da rahamarsa wa hibzihi da kiyaye wasa gabayi min qaulihi shi ko an samo shi ne daga fadi ne yace wala udu hifzuhuma tsarun sammai da kasai da abinda a cikin su bai wahal da shi al-khamisatu wal 20 siffa ta 25 ithbatu uluwillahi tabbatar da dauhaka Allah li qaulihi wa huwa al-aliyul azim wa huwa al-aliyu ko wa madhhabu ahli sunna dama siffa nawa yace za a hitar 26 to yanzu ya kawo 25 sai yammance da ta 26 shine tabbatar da cewa yana da kafafu wa mazhabu ahli sunna wal jamaa abinda an mazhabar ahli sunna wal jamaa anna Allah subhanahu wataala cewa Allah tsarki da haka sun tabbatar mai alim bi zati madaukaki ne ga zatin sa wa anna uluwahu kuma daukakar sa min sifati zatiyya tana daga siffa ta zati al azaliya ta azal al abadiyya kuma ta har abada tun azal akwai shi ba wani lokaci da an kai babu shi shi ya azal sannan yana nan ilal abadi ba wani lokaci da za a yi wanda babu shi to sai mu tsaya nan to Allah ya shirya da mu madalla subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk